مغفرة ورضوانا أمره بإلقاء السلام لتقول لهم أمنا وسلاما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغني لديه زلفا ورضوانا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تصديقا به وإيمانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد واتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى شرع الله لنا شريعة تميزنا عن غيرنا ورتب على فعلها الثواب والقرب منه سبحانه وتعالى وهي إشراق السلام التي تتألق بها القلوب بل هي مفتاحها وتتوحد بها الصدور كلمات يسيرة كلمات يسيرة مؤثرة من عند الله مباركة طيبة كم دفعت من شر وحلت من خير ووصلت بها أرحام وهي من حق المسلم على أخيه المسلم كما نطق به الصادق المصدوق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فلنحرص معاشر المسلمين على إفشاء السلام وفضله ونشره لنفوز بالفضائل والمنافع في الدنيا والآخرة ولتكتمل به الإيمان قال عمار بن ياسر رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف لنفسه وفضل السلام للعالم والإنفاق من الاقتدار عباد الله إن مما يؤسف به أن يزهد بعض المسلمين في تحية الإسلام المبارك ولا يسلمون ومنهم من سلمت عليه لا يرد عليه ومنهم من يرد بغير السلام الشرعي إما بعبارات عادية أو المقتبة للأعداء قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إخوة الإيمان أقول ما أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد muna ba da godiya mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana yi na juma'a yau muna tara da watan al'ada yau mun ga Allah sallallahu alaihi wa sallam na shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar a jirani da biyar yau goma sha bakwai da watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wannan hukuma ta bai yan uwa masu albarka dori ne a kan hukumar da ta gabata a sashen da ya wuce a wancan sati da yamma a manta ba mun gabatar da kowa wacce take magana a kan yada sallan wanda a ciki mun yi cewa yada sallama a kankanin musulmi shi ne mamutsin da Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani da shi ya buɗe zukata ya tusa kauna da soyayya a cikin yan uwan musulmi ya ta sallama kalma ce wacce take hada abubuwan musulmi su dunkule su zama a daya sannan Allah ya rubuta zai ba da lada a kai kuma akwai kusancin Allah da waɗanda suka yi da sallama a kai ta yada mun ji cewa sallama tana kayyato alkhairai da yawa tana kwaikwayon sha ruwa da yawa ta hanyar sallama kaɗai mutum yana iya sadar da zumuncinsa sannan mun ji cewa sallama na daga cikin hukukan musulmi a kan ɗan uwansa musulmi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayani cewa hukukan musulmi a kan ɗan uwansa musulmi guda shida ne abu na farko da manzo Allah ya faɗi idza laqiyahu fasallim alayhi idan ka zama da ɗan uwanka musulmi kai ji sallama aikin musulmi ne a wuyan musulmi sannan mun ji cewa sallama wata tada ce da addinin musulunci wanda muka gado ta tun daga baban mu annabi Adam lokacin da Allah ya kera halittar annabi Adam aka gama halittar nasa ya ga ce ku ce kare wadancan malaikun da ke zaune sallan sai shi assalamu alaikum sai suka dawo da Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ku wannan ita ce gaisuwarka da kai da ƴaƴanka gaba ɗaya kamar yadda al'imam musulmi da al'imam bukari da musulmi masu kawar wannan hadisi man ji cewa sallama ta da ne na mala'iku a duniya domin manzo Allah ya kan gaya mana ne a cikin sa ga mala'ika da ke cikin ya zo yana mai sallama ita ma sai mai da shi da sallama wannan ko mun ji ta da ne na mala'iku ranar tashin alkiyama idan yan aljanna sun shiga aljanna abin da Allah ya sifanta shine wani mala'ika da ya kuma yana da yin kulli ba salamu alaikum liman sabaku haka nan mala'iku za su kace ku sallama ga yan goma da aljanna insha Allah ta'ala da yin gaba daya idan mun shiga aljanna haka nan wata aya Allah ya tabbatar da cewa ba alaikum sabaku wa salamu alaikum irin babban gudunma fari'i duka dai waɗannan na nuni a kan cewa ya ta sallama a cikin sadan mala'iku wanda kuma mun ji cewa yayin da kai mutum sallama ba dai da kake nufi kana roƙon shi Allah ya kubutar da shi daga dukkan sharri da wani abinci ya kubutar da shi daga dukkan abin cutarwa a duniya ko a lahira babba ko karami ko na zarfi ko na mafi kana kuma roƙon shi Allah ya tsara shi da rahama ya tsara yawan albarka a cikin rayuwarsa wanda idan mutum ya dace da wannan sai ka ga natsuwa da kwanciyar hankali ya mamaye kuma ya mamaye al'umma ta baki daya kamar yadda yake mun ji cewa sallama na da sai da idan haɗin kan al'umma musulmi wanda kuma zai shigar da su aljanna to kuma zan Allah ce ba za ku shiga aljanna da ku yi imani ba za ku yi imani ba sai kun yi soyayya ba kuma zai yi samu daga sassan soyayya ba har sai kun yi yaɗa sallama a kan kanun kamar yadda imam musulmi ya koyi har cikin madar wajen sallama muka ji cewa akwai wani gida a wani mutum ya ce wani sahabi ya sanji annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wani mutunci ne daraja ta farko sai mun ga Allah ce karkashin da abinci kana karanta sallama ga wanda ka sani da wanda ba ka sani ba sannan mun ji cewa cikin aljanna akwai wani sarrafa na na ɗaukaka wanda ana ganin cikin ku ta wajen ku ana ganin ku ta ku ta cikin ku wanda Allah ce Allah ya kasance wannan yana aljanna ne duk wanda ke ciyar da abinci yana yaɗa sallama yana sallah da daddare a lokacin da mutane suke bacci haka nan kuma mun ji cewa rowa ne ba kan yi rowa mutum ya zama sallama ta ga da shi ba ta ruwan shi kamar yadda manzon Allah ya yi musu da imam ibn Ibn Dodo cewa mafi rowa wanda ake shi ne wanda ya kasa yin sallama ta ruwan shi mun ji cewa wato ainihin sallama ita ce kalma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yan aljanna lokacin da suka shiga aljanna kuma ita ce gaisuwa ta karfafi yan aljanna ya so su mun kawo kwarin Allah subhanahu wa ta'ala salamu alaikum wa rahmatullahi gaisuwa ta sallama da Allah ga yan aljanna da kuma da awon mu ya subhanahu wa ta'ala wa tahiyatu ya salam wa akhiru da awon mu alhamdulillahi rabbil alamin da fadin Allah tahiyatu yawma yaqulu salam wa ajrahum ajran karima da faɗin Allah la yasma'u biha lahum wa la taqiman illa qilan salaman salaman sannan a ƙarshe na wancan kuma kenan muka zabar da kawunan muka faɗaitar da kawunan a kan lallen mu da masu ni ta yada sallama a tsakanin saboda mu dace da cikin imani domin an samu wani asali daga babban tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da dini ya ce wanda yake da abubuwan abubuwa guda uku duk wanda ya rubuta da su wakika ya shiga imani da baki da ya ce ka zama kana da adalci akan farantanka kana da komai a yin da shi ko kai da kai daidai ko ba kai da kai daidai ba kana da adalci kana ba kowa na kalma in shi da ma ka bada kana adalci in magana ba ka yi kana adalci in aiki ba ka yi kana adalci sannan kai sai ya ka saka ma ga duniya ka baki daya sannan kuma ka kashewa daga dan abin da Allah ya ba ka kuma kan nan a ƙarshen kuma sai muka ainihin nuna abin bakin ciki da damuwa duk irin wannan falala da darajoji da sallama musulunci ke da shi amma akwai waɗansu daga cikin musulmi sun kaurace ma sallama ta addinin musulunci waɗansu san san ma ba sa yin sallama za ku haɗa su sosai ba za su sallama ne ba sannan in ka yi sallama ba za su dawo ka sallama cewa alaikum salam ba haka nan kuma in ma za su dawo da sallama ko da kai kai muku to sai dai su ɗauko waɗansu kalmomi ko dai ya kasance kalmomi ne kawai na al'ada ko kuma ya kasance waɗansu kalmomi ne na makiya Allah ba waɗanda ya kafirai ba kalmomi ne wanda addinin musulunci ya da su ba sai ka sai mutum sallama sai ce barka sai ka mutum sallama sai ce wani gina sai ka wani sallama sai ce ina kwana sai ka wani sallama sai ce hello sai ka wani sallama ta wani kowa ta irin na shi shata da yi karfo makan su kayan sallama ne ko kwanye mai da maka da wannan sallama sai kuma ya kirkiro da wannan mutanen wani in ba da wani ne kana yin sallama yana masara kana yin sallama yana ahalin wasara da kowa da irin na shi kowace kabila suna da irin nasa abin da suka ko a al'adance ko kuma daga mafiya abu wanda muka ce to wannan abin wanda kai ne ko abin haushi ko wannan ya ta kawo da bayan Allah subhanahu wa ta'ala wa idza kayyitu bi tahiyyatin fa hizu bi ahsani ma awruha idan aka kai shi ko wani irin gaisuwa irin ta ake yi aka ce assalamu alaikum sai Allah ce to ku mai da sauran mutum ku je ka ce wa alaikum salam an fara wato ya tsare na ma ka ce ku fara da mutum shiga yayin da aka ce assalamu alaikum bai sai ka kama da cewa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ko kuma ka mai da fatan kwacinka wato ba ya zuwa Allah assalamu alaikum wa alaikum salam shi ne wannan shi ne abin da ya kamata yin musulmi biyu ko shi ba zai da ya rage mana yau shi ne mu kawo wasu daga cikin abubuwa waɗanda suke da dabba ne da kuma sunnoni na al'amarin sallah abu na farko kamar yadda da hadisin ma wanda al-Imam Bukhari ya yi da kawai to shi ne sallama ana yada shi ana yin shi ga wanda aka sani da wanda ba a sani ba ba dai shi ba ne ka yi ka zaɓa wanda za ka yi sallama in ka san mutum ka yi sallama amma ka san shi ba ka kawo da shi da kai to wannan yana da cikin kurakurai don manzon Allah ya ce musulunci daga karfe shi ne ka yada sallama ga wanda ka sani da wanda ba ka sani ba da aka abu na farko ke nan da ya kamata kowane musulmi ya yi ko ka san mutum ko ba ka san shi ba to ka yi sallama sallama irin ta addinin musulunci ladabi na biyu wannan sanar da na jiki ko kuma hadisai ba da suka zo da yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan cewa duk mahaifi shi ne wanda ke kafa sallah da haka wanda ke kan jiki ko ba ko mota to shi ne zai yi mutanen da ke kafa sallah ko suna zaune ko suna tafiya in dai zama za ka wuce in dai kana kan arewa sarrafa karshe to kai da za ka shabu ba assalamu alaikum wa rahmatullah wannan hakki ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fara daga wannan wajen sai yana da wato ainihin nasabacin addinin ba kuma addinin musuluncin da yake yi ba da karkashin addinin musulunci ba ne da ka duk wanda ke sama dan mawashi ne sa zama ga nan haka nan wanda ke tafiya shi ne shi sallama ga wanda ke koyi mutane suna ba za su ba kawo shi to hatta su ne ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko kuma sai su rida maka da jawabi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wannan hakki ne haka da kuma hakki ne ka an ce ma masu yawa sallama wanda ke ana yi na cire wa masu girman kai girman kai wanda ke da jama'a kai da kare na na musamman wanda ke kan doki ko wanda ke kan doki ko hanya ma baya ba saboda yana da kan doki ya ci ka sallama to sai manzon Allah shi ne ya kashe ne maka sallama to a kan waɗanda suke yin mulki su ne za su rika mutane da ke tafiya a kan Allah to haka nan kuma aiki kaza su ne za su yi masu yawa mutum ka zo kai kaɗai mutum ka ga mutum biyu kai za ka yi sallah ko biyu ko uku mutum ka ga mutum biyu ko ne za ku yi sallah to haka nan kuma manzon Allah ya ce ya wuce da yin babban sallah har a bai wai a ce babba ne zai fara yin ya sallama a tarbiyyar da tsararin yara duk inda suka gama ya assalamu alaikum wa rahmatullahi yara a fara yi kuma ba sallama saboda a cire gero kai a cikin mutanen yara a tura ba a san tuba da yadda shi wannan hadisi da imam bukhari su ne da suka rawaito shi sannan shiga sallama mafi fadala shi ne ka shiga shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saboda wani hadisin da imam abu dawo da ya rawaito wani sahabi ya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam a majalisin sai ya sallama sai ce assalamu alaikum sai ya nemi ya zauna sai manzon Allah ya amsa sallama sai ya ce ka samu lada goma da wani sahabi na biyu ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi manzon Allah ya amsa sallama ya ce ka samu lada ashirin yanzu kuma ya zo sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh manzon Allah ya amsa sallama ya ce ka samu lada a bayan kai al-imamu Abu Dawud ma ya rawaito wata riwaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu manzon Allah shi kuma ka samu lada a bayan dan haka gurgudin yayin da kake sallama gurgudin yayin da ladan ka ki ka tabbata a wurin Allah sannan abu na hudu mu sani cewa ana yin sallama ne a farkon kamar yadda ake a kan shi duk wanda haɗuwa ta haɗa kan shi lokacin da ka gama da shi za ka sha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to haka nan ma in za ku rabu za ku ƙara yin wannan sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa laysa bil ula li ahqqa bil ahqqa ita ta karshen ko ita ta farko ba ta fi mahimmanci kamar da ta karshen ba da aka irin kalmar da ba ta yi a farko ana da hukuncin yin a ƙarshe ta farkon ba ta ta fi mahimmanci ba sama da ta ƙarshe da aka duk inda wasu a kuke sallama a kan yanzu ku rabu ku rabi a kan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah haka ake rabu a liman abu dawo shi ya wuri wannan dalili abu na biyar ku sani cewa ana yin sallama ne kafin magana ko kafin tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum الصلاة قبل قبل القرآن فهم بدأوا بالسؤال قبل الصلاة فلا تجيبوا manzo Allah ya ana fara yin sallama ne kafin a yi tambaya wanda ya fara tambaya ko ta da ku magana kafin ya sallama an yi shi ko bana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi shi ko da bani mai nan da shi a cikin jami'in sabi abu da shida shi ne kowa ya san cewa idan ya shiga gidansa to lallai ya sallama a gida assalamu alaikum wa rahmatullah sawabu ko da mutane a gidan ko ba mutane a gidan wani zai fito ba zai ji ba kuma yana nan sallallahu alaihi wa sallam ne ka gabatar da sallama idan ka shiga gidanka shi yasa da ba mun yawa da rasu ba ni sai da ya da bayan bayan kwadaitarwa a kan idan mutum ya shiga gidansa ya yi sallama daga nan kuma akwai wani hadisi wanda ake mamu sirri da ya rubuto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabidu na ana ya kone ni idza da ta ala ahli fa salli ya kulu ma ta alaihi wa ala ahli idan ka shiga gidansa kai sallama wannan sallama za ta zama albarka gare ka da kuma mutanen gidanka da baki daya abu na bakwai mu sani cewa ana yin sallama ne da sautin da waɗanda aka yi sallama ba ba kuma zai shafara ko zai cutar da ku ba kar ka zo kai sallama ka huda murya a mafarki ba kuma za ka zo kai sallama a shi in aka yi wani ka daga da kai sallama na ina yi a hankali a ana yin sallama ne ko gwadon yadda mutane za su ji bai kuma cutar da waɗanda shi da ba su da buƙatun su ji wannan sallama a wannan lokaci abin da ake nufi shi ne masana suka kasance yakan shigo wurin sahabbai da daddare kamar yadda ainihin wannan sahabi ke cewa bai shigo da daddare manzo Allah kuma sai shigo da daddare fa yusallimu taslima sai wani irin sallama la yusabu la iman ko wani da shi ba zai fada saboda ba kai ne ba wani sunnata ya qawlan wanda ke fada kuma zai fada sallama to haka da dalilin sallama idan ka zo ka shiga wuri kai fassarar da ke akwai ne ba su ko akwai wani ya ga ba zai ba wanda kuma ke farke wanda ke a to zai ci wannan sallama ya maida mana da sallama kamar da imam muslim ya yi abu na takwas mu sani cewa idan kana cikin tafiya da uwa kun yi sallama lokacin da kuma sai yanzu wani abu ya raba ku abu wata mota ta zo ta raba ku ko itaciya ta raba ku ko kuma Allah ke wani rafi ya raba ku ko wata bana to in kuka sake haɗuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kara yin mutunan sallama الإمام أبو داود الإمام الطبراني يذكر بكل حديث إذا لقي أخاه إذا لقي أخاه فليسلم عليه وإن حالت بينهما شجرة أو حاجة أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه ثم يأتي يرى قبوله وبكاشيا وولده وتموت قوله وقوم تعالى أخوات وبقائه وسلم ومن يتشجع النبي صلى الله عليه وسلم أبو نجر مسيح وسلم da addinin musulunci mummunai kaɗai ake yin ma ba a yi makaburai yahudi da kirka balantana sauran mafazawa za su lafi da sai shekar ku ba a yi mai yahudi da kirka sallah amma idan wani da ka zuci a kai ne ne ya tsakanin musulmi da kirka to hadisi ya zo a cikin bukari da muslim wanda ainihin usama bin zai yake ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shuɗe a wuri yakan ga mushrikai da mushrikai amma sai ya yi mana sallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai malamin suka ce sai ka kudu da cewa ina mummune ne ko zan da kai amma ba za ka iya mummune sallama ko da kan jin kafiri a wurin in ka da ka shafa ne sai ka daga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai sallama amma ka da bashi cewa kawai mummune ne ke ma ko ko ya kudu dama nan suna rikiya tabbatar da suna mana hasada a kan sallama suna mana sallah a hasada a kan attani yin liman ya ce wani bawa da amin wanda da kuma suna jin daɗi suna mana hasada a kan sannan idan an haɗu kitabi sun muku sallama saboda suke da zama cikin musulmi sai a haɗu kitabi kin ka ko bai huri ba amma da su sai ya ce maka assalamu alaikum manzo Allah shi zai kace wa alaikum shirya annabi sallallahu alaihi wa sallam kina sannan abu na goma ya halatta kai wa mata ka muhabbai mata yi muhabban da sallama duk inda ka ga muhabban ka mata yi sallama haka nan kuma ba su yi maka sallama amma wani da ba muhabban ka ba to ya halatta kai musu sallama idan akwai aminci haka nan kuma ya halatta su yi maka sallama idan akwai aminci shi maka sallama ka ce wa alaikum assalam ko kai musu sallama ka alka wa alaikum assalam babu ne ke yi mata amma in akwai aminci in ko wannan sallaman za ta zama rukuki na fitina da jefa wani mutum a matsakankaninku to addinin musulunci ne da wannan ba. Wani goma sha ɗaya shi ne duk wanda ya maka sallama a ya wata maka amsa wajibi ba mutane ba ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abu abubuwa guda biyar su ne hakkin musulmi a wurin musulmi musulmi ala asali sai abu ne ya shafa ko rasul salam da wajibi ne mai da maka kuma musulmi sallama idan ya maka kamar da Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi sannan abu goma sha biyu ya halatta ko kuma ya kamata karfe yin mai yara sallama karkare da tsoron su da ya shekara goma ne ko sha biyu ko sha uku ka ce ba za ka yi sallama ba da yadda na ana ya wuce da wani yara suna wasa sai shi assalamu alaikum wa rahmatullah yara da amsa shi ne sai ce ko haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi kamar yadda al-Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi to a takaice dai waɗannan kaɗai ne da su kunce kusan fasa wanda idan aka koma da zaɓen malamai za a rafa da bayanai a kan waɗannan al'amura. Allah maɗaukakin sarki ya halittar da mu. Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu gidan aljannan da bayan ta mutuna musallama mala'iku suna mana sallama Allah ya girma da buwaya yana yi mana sallama. A ƙarshen wannan kuɓuɓa akwai sanarwa guda uku ko kuma akwai wato ainihin al'amura guda uku abu na farko jajantawa ne ga ɗan uwan mutanen kan waɗanda aka jarabce da wani girki da aka samu mutane na cikin fasar da aka bayan wani ya ce gulgula wani abu a cikin masallacin ya kuma kwallon ƙofofin masallacin ya baka musu wanda ya zuwa kusan jiya da dare labarin da ke bamu na manta a yi kuma bakin shi da wani kuma goma sha wani abu kuma wurin su daga cikin mu na gan ba a cikin hutu na gan ba su nan kan cikin jinya matsalancin jinya to muna fatan da zai yan uwa da suka hutu a kan Allah ya karbe su a matsayin da ke Allah madaukakin sarki ya ga gafa ta barbaru wanda da ke cin halama yau kuma Allah ya ba su lafiya Allah ya tsara musu hankuri ya tsara musu dangane sannan yau da zan bi da zan muna fatan Allah ka kare mu daga gare shi wannan sai ya ƙara suna sanda ni wani abu ya kamata a ce na yi bayani tun tun amma ban yi bayani kun ga da masallaci na mu mai albarka babban masallaci ne ka fara masallaci a ce masallaci a kan kawai yana cin mutum dubu biyu da ɗari bakwai a sama gefe da gefe yana cin kusan mutum dubu ɗaya da ɗari wani abu kusan kun ka tattara mutum dubu biyar da ɗari wani a cikin masallacin to sannan da abubuwan da ne da ke cikin masallacin har daga baya bayan nan kuma ana so da cikin masallacin akwai kwamba da wani da an kai masa wannan zaki da ke gaban liman wanda waɗansu daga cikin yan uwa suka kawo shawara cewa da ya dace masallaci mai girma irin wannan da kuma kayayyakin wuta a ce ba shi da abubuwan kashe gobara a cikin masallacin nan ba shi da abubuwan da zai kare abubuwan haɗari na wutar lantarki ba da muka kira da wasu bidiyoyi na lantarki suka dubi al'amarin suka je suka kalli abubuwan da ya kamata a yi wannan lafi da baki daya da kuma abin da ya kamata a yi wannan lafi da aka yi kayayyakin wannan gona da su suka fitar mana da wani lissafi a dubu ɗari da kaɗan ne ba to ko in shi ne da suka wannan lafin sun ba su da ke hannu amma a cikin gaskiya ba su ne ba ina kan mun ba su da su dubu ɗari biyu da hamsin ba ko da kuma da tsorin da ya ta wani hannun ya ce ba to wannan abin da ya akan sai a tsira wata abin tunani na sai da dole sai a kuma wannan domin kowa ya bada mutum ma to sai a kai kayayyakin nan mu yi ajiyar da samun yi sai mu dogara da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kai mu daga gobara ta kai mu daga wata domin mabiyan mu shi sannan abu na biyu shi ne muna ƙara jinjina ne kamar yadda Jibril Hamdu ko shari'a ta Najeriya ta fitar da wani sanarwa cewa a da ya faru a jihar Niger wani abu ne wanda yake ya waje ba jinjina ma gwamnatin jihar Niger a kuma jinjina ma fifa na jihar Niger wanda yana da sabobin zai aurar da marayu guda ne ya ba da kuɗi naira miliyan hamsin a kan cewa kowace a ji a yi wata hidimar naira dubu ɗari biyar duka marayu ne ba su da data amma sai da ministan mata wai ta yi wata na cewa wai gwamnatin tarayya ba ta yi ta ba wajen nan kan mata ko za a wurin da su ne za a kanta za su gane waye ya ga gwamnatin tarayya ba ta da wannan ba a gwamnatin tarayya tana faɗa da wani to alhamdulillah musulman malamai na gida a mai gida ta fi kuta ne a kan cewa wani duba ta da bayan za ta wurin da irin marayu ita kuma wancan minista kan na lafiyar a cikin makokin addini a cikin ba wancan ga shi a wannan masu zaman kansu da masana'anta da ƴan gida da gidajen karuwai su ne ya saba ce a daina zinar su ba amma za a aurar da yaya a halattacciyar hanya amma wani ne ya sa ta fito ta so ba ta yadda ba to wannan rashin yadda na su kai a kan da ya haɗa mu ba haka suka samu kuru a kasu mai da soci ka samu ne ya sa yana mu ajiyar musulunci gaban ka Allah ka yi kamar da shirin yin wadannan rikocin kai ba ne da wakil gwamna kowane ne ba zai addinin musulunci gaban ka ba Allah ka musa shi Allah ka kai da al'amarin ba duk kuma wancan minista alhamdulillah kuma da su dinka da jam meja ya fito ya ce mun san da muna da bambancin addini mun musulmi ne da shirin da shi to sannan za mu yi shi da shi ba ta bari ba to wannan ba mu ba da ba shi ma ya da kuma ya san kana to sannan ta bai da mun da to sabo ne bayan ka kuma sai na al'umma musulmi kowa ya koyi bayan gwamnatin jihar Niger da tsika da jihar Niger kuma ni addu'a ga duk wanda yake rusu da mara tsarin addini to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta shi idan kuma na kara da jina da gwamnatin jihar Niger alkhairin Allah ya shiga gwamnatin jihar Niger alkhairin Allah ya shiga tsika da jihar Niger Allah ya kara mana da rayuwar wannan mutane da kuma kara mana da albarka a ƙarshe shi ne batun abin da ya shafi masallacin mu da rawa wanda yake a ranar talata na kotu ta hukunci a kan da cewa a buɗe masallacin rawa to waɗansu daga cikin musulmi yan uwa ne muna kamar na cewa a buɗe masallaci eh kuma muna murna da buɗe masallaci domin masallaci amma sun hasari wanda ya masallaci tsakankanin shi da Allah mahalicci duk wanda yake da hannu a yake ma Allah ɗaya to ina sarrafa shi cewa sama da wata riba a sallah masallacin an ɗauka yadda sama da guda ɗari ya yi da hannun Allah bai fara can ba ya fi kwace da Allah ya hana sallan farilla saboda da rashin sallolin na da biyu da aka hana Allah ta yi ya hana yin ya hana yin tasiri da ramadana ilimin kuma da karantarwar da ake duk wanda ya yi masallacin da hana wallahi da amfani da Allah Allah ya yi mu'amala da duk da shi ومن أرض له ممن منع مساجد الله أن يدخل في القلوب وسعى في القرآن الاستضعاف الظالمين هي مسلم دعاء يمنع أن تشأل أتاكم الله وكما يقول لهم ملائكم الله هل الله يقول لك وما كان لهم أن يدخلها إلا الخالدين لهم في الدنيا خزي ولا في الآخرة عذاب عظيم هو اللي ولى الله شيء والله الدنيا في الله يا ولد sannan a ranar tashin tafiya ba ta tsaya mai ababen da da a kwanan da ya masallaci shi ke da shi ya sani da masallaci da Allah da ma wani da suka yi da suka zo suka hudu wannan ba yake jayayyen mu ba jayayyen mu masallaci na wani kuma wannan shi ne magana da ke kotu a kan wannan ne aka kai da kotu a amma sai da alƙali ya yi hukuncin abin da ba a shirya a kai ba sai kuma kai shafi da shi an kai batu ne a kan cewa mazalla kilo ba da jama'a su za su bi da wannan hukuncin nan bai to a kai ya ta ku ko su da kankan ce ga hada baya kalmin hujjoji da shehu wannan masallacin da za a yi kuma ba sai ka ga ka ya ga hukunci daban wanda ba a kai da ko a ce a yi hukunci a kan wannan ba wannan ya zama ba kai da shi gaskiya shi ne ke yin da kuma duk wanda ya hukunci in ya yi adalci ba za ka kare shi da abu in bai yi adalci ba abin da za mu ga da irin abin da wani bawan Allah ya ga ba ke hauna ya kawai da kuma mulkul yawma ba ni ne da al'amu ba kai ne ko da ne ma da ke insha Allah magana ke nan a yau a kan kula da wuri kula da wuri kula da kan da kula da wuri amma mun kuma a cikin kabari na ga yanin wanda zai zo ba su zuwa ga Allah to da ka yi dai don a yi hukunci ne saboda ana da barki saboda ana wace wallahi sun da amfani da Allah da amma man Allah ya sa alƙalai da gobe ya ko ba ko irin alƙali da irin aiki shi ne irin mutum da ka adalci ita ce gaskiya ita ce kuma ita ce da alama wanda ba zai fara sa rai ya saboda kuka kun wani ne ko a sama ko a sama ko ma da ina ne to ba da amfani shi da Allah amma mun dai muna nan abin da kuka sani muna yi Allah ya yi da duk wanda ya da addini Allah ya yi da duk wanda ya rubuta tsarin addini tsarin shugabanci tsarin mallaka duk wanda ya rubuta wannan ko da ina yake wannan muna Allah ya ba ya saba gari abinda muka bari ne da aka ba mu lada abinda muka kuskure aka san ba mu nasiri Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya sallallahu wa baraka ala nabiyyina wa alihi wa sallam wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk